إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abinda za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abinda za mu saurara muna da cikin kitabul azani za a tashi sabon watan babi to باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد wannan babu yana magana akan falalan wanda ya zauna cikin masallaci yana jiran sallah sai ce babu man jalasa yana nufin falalan wanda ya zauna sai aka ce babin wanda ya zauna menene wanda ya zauna ai falalan wanda ya zauna kenan don falala ake samu in an zanna cikin masallaci ana jiran lokacin sallah yayi ko ana jiran a tada sallah to wannan jiran falala gare shi babu man jalasa fil masjid yantaziru salata wa fadlil masajidi da kuma falalar wato su kansu masallatan suna da bambanci da sauran wurare to wannan babi abin da zai karanta kenan to حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على عهدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تابثه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة وأن الحديث عبد الله بن مسلمة هذا تدم إنجي إمام البخاري أم مالك يا كربودك إمام مالك أن أبي الزناد يا كربودك أبي الزناد أبي الزناد شيني عبد الله بن زكوان أن الأعرج شيكم يا كربودك أعرج شيني عبد الرحمن بن حرمز shi kuma arish an abi huraira shi kuma ya ji daga abu hurairata anna rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam qala yace haqiqa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya ce al mala'ikatu tusalli ala ahadikum mala'iku suna addu'a ga ɗayanku suna neman gafara ga ɗayanku sai aka ce mala'iku al mala'ikatu da haka malamai suka ce to inna mala'iku ne ne mala'iku waɗanda suke aka wakkala ga kowa masu tsaron kowa shi ne lahumu a ƙibatun min bai ne dai ko wa min khalfihi ya faso na min amrilla mala'ikun da Allah ya wakkala masu tsare mutum bai ɗaga ƙafa watan sai suna gani ya ɗaga ya aje ya yi motsi duk Allah ya wakkala su kiyaye mutum su kiyaye mutum to aka ce waɗannan mala'ikun su ne suke ma mutum addu'a ko kuwa a sayyahina inna lillahi mala'ikatan sayyahin Allah na da wasu mala'iku masu yawo cikin ƙasa suna zagaye cikin ƙasa suna safiyon ƙasa wanda su abinda suke nema kawai inda aka zanna ana zikiri to waɗannan sayyahina ne ko a ce musu sayyara don akwai lafazi sayyaratan mufudala masu yawo a cikin ƙasa to su ne wasu kuma suka ce a'a duka dai umumi ne domin alif da lam alif da lam kamar yadda al-imam al-iraqi ya kawo kuma al-hafiz ibn hajar al-majri shi ya bi shi a cikin wannan cewa alif da lam da ya shigo ci aka ce al-mala'ikatu to in ya taho yufidu al-istibraqa in ya zo cikin jam'i alif da lam ya shigo cikin jam'i kaga mala'ikatu jam'i ne to sa mishi alif da lam al-mala'ikatu yace to yufidu al-istibraqa yana fa'idantar da nutsawa kowanne ne din da sayyahina da su hafaza din da kowanne dai to su ne mala'ikun da suke yin addu'a an ce tusalli tusalli da lafazin salati to sai a fassara shi da ma'anar shi addu'a kuma ne za su fassara wannan salati na mala'iku domin ya ce huwa lazi yusalli alaiku wa mala'ikatu Allah shi ne mai yi muku salati ma'ana mai yin jinkanku salatin Allah ga masu imani rahama kenan ake fassara shi to mala'ikatu mala'iku fa salatin mala'iku ga masu imani su kuma addu'a wasu suka fassara saboda wannan hadisi na Allahumma gfir lahu Allahumma rahamuhu kaga ga ga ga fassarna wannan jumla ta Allahumma gfir lahu Allahumma rahamuhu Allah kai gafara gare shi Allah kai rahma gare shi kamar tafsiri ce ga tusanni in ba gane salatin ba to shine Allahumma gfir lahu Allahumma rahamuhu Allah kai gafara gare shi Allah kai rahama gare shi wanda ya zanna cikin masallaci kaji abin da mala'iku suke ce mashi don haka wannan bayani zaka ji shi a cikin alqur'ani alqur'ani ke bayanin wannan istighfari na mala'iku da suke yi ga masu imani dan da yace huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu a wani wuri sai yace alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ويعملون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم kaji addu'an mala'iku ga masu imani ka gani akwai istighfarin ciki Allahumma ghfir lahu sannan kuma akwai neman jin kai a ciki ka gani cewa watan faghfir ladina tabu tabu sabilak can kuma an ce qim azabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim innaka antal azizul hakim wa qihim as-sayyi'at can baya ya ce watan wasi'ita rabbana wasi'ita kulla shay'in rahmatan wa ilma kaga jin aikin Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu don haka wasu suka ce a fassara shi da addu'a domin zai kunshe dubbiyu din akwai istighfari cikin Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu sai a fassara tusalli suna yin addu'a domin kaga bancin watan istighfari ga kuma neman rahma ga shigawa aljanna to kaji abinda mala'iku suke yi ala ahadikum a bisa ɗayan kuma dama fi musallahu matuƙai yana nan inda ya salla ma dama fi musallahu matuƙai yana nan inda ya salla wasu malami suka ce inda yake nan inda yake bai tashi ba wasu suka ce a ba shi ake nufi ba ibnu abdulbar a cikin al-istifkar ya ce ma dama fi musallahu ma dama fi masjidi illazi salla matuƙar da yana nan a masallacin da ya salla to mala'iku na nan na mai istighfari suna neman mai rahama ta ubangiji kaji ma dama fi musamman malam yuhdith matukar dai bai yi kari ba kasan kari abinda zai warware masa alwallah ya sa ya fito daga masallaci da haka wasu kace malam yuhdith wasu kace malam yuhdith muddin bai yi magana ba muddin bai yi wani abu ba ko cin nama ko giba ko wani abu wasu ka ce a abinda a zahiri dai malami ya hadis muddin bai yi abinda zai sa fito masallacin ba domin hadisi warwarewa a lallashi zai sa fito daga masallaci Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara ma'anar tusalli ala ahadikum sai ce abinda su mala'iku addu'ar da suke mai imani wanda ya salla ya tsaya yana jiran wata sallah Allahumma gfir lahu Allah kai gafara gare shi ka lullube laifukan shi shine gafara a lullube ya yi laifin amma an rufe shine Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allah ka ji kansa la yazalu ahadukum fi salatin ma damat as-salatu tahbisu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ɗayan ku ba zai gushi ba fi salatin yana cikin sallah to fi salatin din fi salatin din nan ana nuni yana cikin fadala ta sallah yana cikin lada ta sallah ba yana cikin hukuncin sallah ba domin wanda yake zanne yana jiran sallah ai ba hana shi magana ba mai sallah na magana bai magana to don haka ba fi hukmi salatin ba a fi fadli salatin wa fi thawabiha shine ma'ana fi salatin ma damati salatu tahbisuhu matuƙar dai sallar ce ta zaunar da shi kaga nan magana kuma niyya za ta taso me ya zaunar da shi cikin masallacin nan a sallar nan jiran sallar ne ya zaunar da shi ba jiran wani ba da ya san yana zuwa nan gurin sai ce to bari ya jira shi ya taho ya san duk inda yake yanzu zai taho to kaga yanzu fa hijratu ila mahajar ilayhi kawai yanzu abinda a cikin niyyar shi kawai ita Allah ya amfani da ita ita Allah ke hukunci da ita ma damatis salatu tahbisuhu matukar da ya sallace ta zaunar da shi ta ɗaure shi la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salatu kamar in ba a gane tahbisuhu ba sai aka fassara shi sai aka ce watan la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi babu abun da ya hana shi ya koma zuwa iyalan shi illa salatu sai sallar da ita ɗaya ta hana shi ya tashi ya koma gida sallar kake ne ta ɗaure shi to wannan fadalau wanda ya zanna cikin masallaci yana jiran sallah kenan to حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حبس بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل وشاب نشا في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال سبعه يزلهم الله في زله يوم لا زل الا زله الامام العادل وشاب نشا في عباده ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه ورجل طلبته امرأة ذات منسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وأن الحديث محمد بن بشار يا زمت الدمو يجي حدثنا يحيى نعم gundaru na'am to ya kawo muku duk anusohin na'am watan ta hanyar ta wata hanya kenan hanya biyu gare shi to قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال يتي حدثنا يحيى يحيى بن تدم عن عبيد الله يا كبودك عبيد الله قال يتي حدثني خبيب بن عبد الرحمن يتي خبيب بن عبد الرحمن ya zantar da mu an hafs ibn asim ya karbo daga hafs ibn asim an abi huraira ta annabi nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karbo daga abu huraira abu huraira ce ya ji daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama qala manzo Allah ya ce sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu mutum bakwai mutum bakwai sai a fassara shi da mutum domin ga ƙa'ida ta usul shi hukunci in ya taho na shari'a ba namiji ba mace sai in akwai wani dalili na taksisi akwai wani dalili da ya taho keɓe ce wannan hukunci namiji kawai ko wannan hukunci na mace kawai amma da kaji ayyuhal ladina amanu da namiji da mace kowa shiga ciki don haka sai a fassara da lafazin da zai iya karɓar namiji ya karɓi mace sai a ce sab'atun ai sab'atu ashkhasin kenan mutum bakwai mutum bakwai yuzilluhum Allah fi zilli Allah tabaraka wa ta'ala zai inuwantar da su cikin inuwarsa haka cewa mutum bakwai sai malamai suka ce to me ake nufi da mutum bakwai ana nufin wannan adadin yayi taqyidi ne ya su kadai ne koko wannan adadin shi kadai ne aka ce a'a watan irin wannan adadin ba yana kore babu wani ba sai shi shi kadai ne a'a suna dai daga ciki domin ai akwai wanda aka riwaita riwaya muslim ce imam muslim ya ce ya kawo riwaya hadisi na annabi sallallahu ta'ala sallam a annabi sallallahu alaihi ya ce man anzara mu'siran man anzara mu'siman mu'siran duk wanda ya dan yi dagi ga wanda bai da shi kana bin mutum bashi bai da to sai ka dan mashi dagi kamar yadda aya ta ce kenan ko wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara in yana cikin talauci bai da abin da zai biya to a dai mai dagi a saurara mishi to sai ka saurara mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya saurara ma wanda yake bi har ya zuwa lokacin da ya samu to shi kuma azallahu Allah yawmal qiyama Allah zai inuwantar da shi ran tashi alqiyama a cikin inuwarsa wadda babu wata inuwa a ran nan sai ita to kuma wannan kaga bai cikin wancan bakwai kaga abin da zai tabbatar da wannan adadi ba muƙayyadi bane waɗannan bakon su kaɗai ne Allah zai zaunar a cikin inuwar saran tashi alƙiyama a'a shi wannan adadin bai nufin ƙayyadewa a suna dai ciki yace sab'atun yuzilluhumullah Allah zai inuwantar da su fi zillihi cikin inuwarsa inuwarsa malamai suka yi ta maganganu akan inuwarsa fi zillihi cikin inuwarsa ma'ana fi sitrihi cikin suturarsa cikin kularsa cikin rahamarsa cikin luɗufinsa duk shi ake rufi zille suka ce domin wannan magana ta larabawa ce annabi sallallahu ta'ala sallam ba larabe ne kuma yana magana irin ta larabawa larabawa suna cewa fulanin ko ana fi zilli fulani ina cikin inuwa ne ba ma na inuwarsa ba haka ta haƙiƙa a'a kana cikin sitrihi wa kanafihi kulashi da kuma waton suturarsa da kuma kulawar shi da sauransu dai to sai a faɗi haka don haka aka ce rahmar ubangiji da jin kansa shi ake nufi da zilluhu a nan amma inuwa ta haƙiƙa ta koru ga Allah subhanahu wa ta'ala domin abun da adda jiki shi ke ba da inuwa abun da adda jiki shi ke ba da inuwa to Allah tabaraka wa ta'ala ya koru ya kama da halitta halitta ita ce jiki ubangiji tabaraka wa ta'ala ya koru ya yi kama da halitta ko kaɗan laisa ka mislihi shai'un wasu kuma suka ce a fi zillihi ɗin idafatu ta shirifin ce ilafa ce ta tashrifi ɗaukakawa ita inuwar ake son a ɗaukaka ta watan kanafu ɗin da suturar ake nufin a ɗaukaka sai aka raba ta da lafzul jalal sai aka tafi zilli ga ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin inuwarsa kamar baitullahi ne ɗakin Allah ko da ake cewa Ka'aba ɗakin Allah ai ba dan Allah na can ciki bane idafatu tashrifin ake ce mata idafa ce ta tashrifin ɗaukakawa da girmamawa to shine wasu kuma suka ce fi zillihi ma lamirin ba yana koma mazatin Allah bane fi zillihi a inuwa al'arshi hi din sai kuma ma al'arshi kawai Allah tabaraka wa ta'ala zai zauna da su fi zillihi a cikin inuwa al'arshin sa domin akwai riwayar da ta tabbatar da arshi ma fi arshi hidin akwai riwayar da ta tabbatar da haka Allah tabaraka ta'ala zai zaunar da ko zai inuwantar da waɗannan mutum bakwai a cikin inuwar sarar da babu wata inuwa sai ita sai ya fara kirgar mutum bakwai ɗina sai ce al-imamul adilu shugaba wanda a adili wanda yake mai adalci shugaba wanda yake mai adalci aka ce adalci din nan ma'ana mai aji al'amura inda suke shi adalci aji abu wurin da yake ba shine al'adulu ba wad'u shay'in fi mahalli adulu kenan zulmu kuma wad'u shay'in fi ghairi mahalli aje abu ba inda yake ba shi ake cewa zalunci to saboda haka imami adili wanda yake mai adalci mai aje abubuwa inda suke aka ce shine ma'anar watan adili kuma yakan zo da lafazin imamun adlu imamun adlu ba al-imamul adilu ba don adlu watan adala adlan masdari ne to akan yi idlaqin wannan masdarin akan suna akan suna sai akan sifa sai a ce adlun mai adalci to yahi mubalaga bisa ga adilu adlu yahi mubalaga bisa ga adilu don haka ma wajen taskiya sai aka dauke shi in za ka yi taskiyar shaidu a kotu lafazin da shari'a ta yadda a yi taskiya da shi shine adlun rida adali ne wai sananne ne a adalci to saboda haka yakan zo da lafazin adlu kuma yakan zo da al'imamul adilu imami wanda yake adili aka ce wanda ya tarar da sifofi waɗanda suke waɗanda suke na ƙwarai muhimman sifofi ko shugabannin sifofi na makarimul akhlaqi na mutuntaka ya tarar da su gabaki ɗaya na farko dai alhikmatu ga hikima ga sadaukanta ga kamun kai kasan waɗannan abubuwa su ne waɗanda suke tawassuɗi ne tsaka-tsaki ne na watan ƙarfin ɗabi'u waɗanda suke guda uku alƙuwar aƙaliya kaifin hankali da ƙuwa ta fushi da kuma ƙuwa ta sha'awa to wanda Allah ya ba waɗannan abubuwa guda uku ga hikima kaga watan zai mallaki ƙuwa ta hankali sannan ga shaja'a zai mallaki ƙuwa ta fushi sannan ga iffa shi kuma ya mallaki kuwa ta sha'awa an fahimta za ka ce to shi ake ce ma'adilu wanda ya hada waɗannan ɗabi'u guda uku shi ake ce al'adilu to an da yi maganganu da yawa akan al'imamul adilu na wasu suka ce al-mutsi'ul ihkamillah mai bin hukunce hukunce Allah shi ake ce ma al'imamul adilu shugaba wanda yake mai bin Allah ba fajiri ba to ranar tashi alkiyama yana ɗaya daga ciki ko shi ne na farko daga sahun na mutum bakwai ɗin nan waɗanda Allah zai inuwantar da su cikin inuwarsa wasu suka ce al'imamul adilu almura'i li hukukin ra'iyya mai tsananin kula da haƙƙin talakawan shi shi ne al'imamul adilu mai tsananin kula da haƙƙin talakawan shi wasu kuma suka ce watan wanda yake mai ɗabi'u na kirki waɗanda addini na so samantakewa tana so shine al'imamul adilu kuma ba wai sai sarki ba ko gwamna ko kaza a'a duk dai shugaba duk wanda za a ba wata mas'uliya zai jagoranci musulmi a cikin wata mas'uliya ko da ta mutum goma ce to sunan shi imami a cikin wannan matsala to saboda haka al'imamul adilu imami adili yana ɗaya daga cikin waɗannan mutum bakwai to wa shabun na shafi ibadatillah abin da yasa aka fara al-imam adilu domin shi imami watan al'umma na gyaruwa da shi kuma tana ɓaci shi imami da shi in ya zan adili na ƙwarai to zai yi ƙoƙarin ya ga kowa zama na ƙwarai gwargwado in kowa bai zamo ba to wanda dai zai zamo zai zamo da kulawar shi kuma Allah tabaraka wata'ala zai dibi al'ummar da rahama ta kasance ta girman shugabansu don haka abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma yake cewa idan Allah tabaraka wata'ala ya yi fushi da al'umma sai sallada mata imani jaɗi kaga kenan aka san shi in Allah ya so al'umma sai ya ba su imami adi in ya fushi da al'umma sai ya ba su imami ja'iri makarkaci gabarin tafarki Allah ya mana da kyau to sai Allah ya fara a annabi sallallahu alaihi ya fara ambaton imami adili wa shabun nasha fi ibadatillah da kuma shabun matashi saurayi wanda ya tashi cikin ibada ubangiji na'am ibadati rabbihi wata wata riwaya kuma ibadatillah shabun shafi ibadatillah riwaya imamu ahmad ce ta kan yahya ibn sa'id al-qattan shine ke da shabun shafi ibadatillah imamu ahmad shi ke da wannan riwaya amma wannan ta bukhari na shafi ibadati rabbihi wanda ya rayu ya tashi a cikin bautar ubangiji bai san wargi ba bai san wasa ba irin na yaranta bai san wargi ba da, da, da wasa irin na samartaka a shi tun da ya tashi ibada kawai ya tashi ibada har ya karar da don akwai riwaya ta ce har ya karar da watan ƙuruciyarsa a cikin bautar Allah wata riwaya kuma har ya koma ga Allah yana nan bai canza ba don kasa akan samu canji akan samu zaniya wal iyazu billah an tashi tashin kwarai amma kuma sai ya zanda karshe a samu akasi eh akan samu haka to da wata riwaya ta ce har ya hadu da Allah ba canji na'am shine watan shabun da shafi ibadatillah abinda yasa domin shi matashi shi matashi shine babba a gobe don haka su matasa iri ne iri ne na jil mana karni wanda zai taho su ne iri wanda za a zuba watan su hito nan gaba don haka in suka zan na kwarai to al'umma za ta kyautatu da matasanta na kwarai kamar yadda za ta lalace da matasanta lalatattu don haka kenan suna da muhimmanci ga al'umma su matasa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shabun na shafi ibadatillah to wa rajulani tahabba wa rajulun qalbuhu shine na uku wa rajulun da mutumin da kaji dalilin kawo hadisin ma rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da kuma mutumin da qalbuhu zuciyarsa take rataye da masallaci ko ya baro masallaci zuciya tana can abinda kawai yake jira yake bida yake nema ya ji kawai an kira sallah sai koma ko da ya baro masallaci ba ana nufin ya zanna masallaci bai hita ba yana na a'a zai fite al'amuransa amma ko da yake al'amuransa in dan kasuwa ne ko da yake a shago zuciya tana masallaci abinda kawai yake jira hatan baya zaka je na an kira sallah saboda zuciya tana can masallaci kaji rajulun mu'allaqun in kuma ma'aikaci ne yana wajen aikin shi in mai kome wani irin aiki ne dai yana aikinsa amma zuciyarsa tana masallaci wa rajulun qalbuhu mu'allaqun wata riwaya kuma sai ce muta'alliqun tana rataye mu'allaqun an rataya ta muta'alliqun tana rataye kaga wancan lazimi wannan kuma muta'addi mu'allaqun fil masajid ana nuhin ban fi din tunar ma'anar ba mu'allaqun bil masajid ta rataye da masallaci warajulani tahabba sannan kuma rajulani da kuma mutum biyu tahabba waɗanda suka yi soyayya da juna fillahi saboda Allah mutane biyu ba dangi iya babu na babu ba zumunta ta kusa ko ta nesa Allah ya haɗa su soyayya su ta Allah ce alaƙa su ta Allah ce to waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala saboda soyayyar da suka yi da juna saboda Allah to Allah ya musu sakayya cewa sun so junansu saboda Allah don haka Allah tabaraka wa ta'ala hadisi kusi yake cewa wajabat mahabbati fil mutahabbin fiyya soyayya ta ta tabbata a cikin waɗanda suka so juna fiye saboda ni fi din tana da ma'anar sababi kamar yadda aka sani harufan jarra a sashen nahau suna aron gidan juna sai kaga wannan harafin ya yi aiki gidan wannan harafin a matsayin aro an ɗauke shi ya aiki irin matsayin aro kaga fa tana aiki na zarafi shi aka sani to kuma takan zo da wata ma'ana kuma da ke cewa wa fi wa an yi bayyana ne sababa da fi da an sukan zo da ma'anar sababi annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce dakhalat imra'atun annara fi hirratin wata mata ta shiga wuta fihirratin saboda kyanwa habasat ha lahiya at'amat ha wa lahiya tarakat ha ta akulu min khashashil ardi ta daura kyanwa bata ciyar da ita ba kuma bata sake ta ba ta je ta ci daga arziki ciyayi na ƙasa da ta mutu sai ta shiga wuta fihirratin kaga bi sababi hirratin kenan to shi ma waɗanda suke almutahabbina ko almutarajulani tahabba mutane biyu da suka yi soyayya da juna fillahi saboda Allah to ijtama'a alaihi Allah tabaaraka wa ta'ala ya hada su sai ga na mai dugur ya taso na ina ya taso na sakkwato ya taso na wata ƙasa ma ya taso duk an haɗu babu zumunta ta jini tsakaninsu me ya haɗa su Allah ya haɗa su shi ne ijtama'a alai kuma in sun rabu sun rabu akan Allah Hmm. to Wara- wa rajulun talabatu na biyar daga cikin bakwai din nan shine rajulun watan mutumin da talabatu imra'atun wata mata ta neme shi zatu mansibin sai da aka yi bayanin ta watan mata ce wadda take mai matsayi shine zatu mansibin mabuciyar matsayi wa jamalin sannan ma'abuciyar kyau kaga waɗannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo sifofi masu wuya samu zatu mansibin ba kowa ce da matsayi ba jamalin ba kowa ce da kyau ba to to balle kuma ta hada ga ta zatu mansibin kuma zatu jamalin samun mansibin ga mace abu ne mawuyaci sannan kuma jamalin din ba kowa ke da kyau ba to amma to haɗuwa su mafi wuya to kaga abinda ake nufi wai mai wuyar samu matar da ke da wuyar samu sai ta neme shi ta neme shi da kanta kaga babu wahalar da zai yi amma sai ya ce yana jin tsoron Allah wa qala inni akhafu Allah sai ya ce ina jin tsoron Allah yana jin tsoron Allah ya ki karbawa aka ce yana jin tsoron Allah ko ya faɗi da baki ko ya faɗi da zuciyarsa duk dai shi ma wannan ya yaƙi zuciyarsa domin amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa anil hawa ai ba wanda bai son zatu mansib ba wanda bai son zatu jamalin amma wa nahan nafsa anil hawa ya hana zuciyarsa wannan alaka wadda Allah bai yarda da ita ba to fa innal jannata hiya al-ma'wa don haka tun ma kan a shiga aljanna yanzu fi zillillahi yawma la zilla illa zillu yanzu yana wata farfajiya kamar reception ne na shiga aljanna to sai Allah tabaraka wataala ya zaunar da masoyansa a wannan wuri to sai me wa rajulun tasaddaqa sai na shida rajulun tasaddaqa mutumin da tasaddaqa ya yi sadaka affa har ma ya ɓoye ya ɓoye bai so a gani rajulun ta sadaka hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu har yadda hagunsa bata san mi da masa ta bayar ba kaga kenan zai dauki ma'anoni da yawa kyautar shi ma bai kula da sai ya kirga kaga in zai kirga dole sai hagu ta san mi dama za ta bayar in za a kirga kenan ko kaga sai hagu ta kawo ita ma ta an samu haɗin kanta saboda za a kirga to yana bayarwa bai ma sanin me ya bayar saboda kyauta irin kyauta annabi sallallahu ta'ala sallam eh bai kirgawa sai dai dutso kawai ya bayar alaihi salatu wassalam wasu suka ce la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu saboda tsananin boyewa bai so duk tsananin kusancin hagu da dama tare aka san su to hagu ba ta sanin mai daman da ta baya saboda ɓoyewa saboda ɓoyewa yau ba rashin kirgawa ba a ɓoyewa ita kanta hagun ba ta san mai dama ta bayar ba wannan aka ce sadaka ce ta taɗa'o'i ba sadaka ta farilla ba sadaka ta taɗa'o'i ita ake so a ɓoye ana son a ɓoye ta domin ayoyi sun yi bayani akan kan watan ɓoyewar sadaka ta ta ɗauri amma ita zakka ta farilla abinda ake so a bayanar da ita haka fukawa suka ce saboda dalili biyu na farko dai kada a tuhumci mutum bai zakka in zai zakka sai ya sanar zakka ce ta bana to Allah ya sa alkhairi Allah Allah ya mai da alkhairi Allah ya kaza kaga an yi masa addu'a sannan kuma na biyu ai koyi da shi in wani ya gani shi ma zai koyi da shi ya yi kokari ya samu dukiya ya yi zakka to amma ita zakata ta ɗauyi ita ake son a ɓoye da yake cewa in tuhufuha wa tutu hal fuqara'a wa huwa khairun lakum Allah ya zabi a ɓoye din wata riwaya kuma za ta ce ta zo da akasin haka lafazin matun hatta la ta'lama yaminuhu matun fi ushimalu amma suka ce lafazin wannan na farko dinnan watan yafi zama azharu da kuma awdahu ya fi zama bayyane don a ka'ida dama ita ke bayarwa dama ita ke infaki sai na nawa ورجل ذكر الله خاليا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه sannan a wata riwaya sai fa fadu ainahu bidumu wa rajulun dan kuma mutumin da shine na bakwai zakara Allah khaliyan ya tuna Allah shi kadai ko ya ambaci Allah shi kadai khaliyan kenan wasu sun ce khaliyan shi kadai ba kowa domin wannan hali shi yafi kiyayuwa gaban riya daga shi sai Allah sai kawai idanunsa suka kece da hawaye shine fa fadu ainahu sai idanunsa suka kwarara ido bai kwarara sai dai hawaye irin karatunmu na satin da ya wuce ko sati biyu ne ya ɗaɗuru ra'asu huma'an ko ko yanɗifu ra'asu huma'an ko ta jiri min ta hati hal an haru ko ta jiri ta hati hal an haru ƙoramu na gudu ƙoramu ba su gudu sai dai ruwan da ke ƙoramu su yi gudu shi mahalli shine ƙorama mahallin da ruwan ke gudu shine ƙorama ba shi mahalli bai gudu sai dai ruwan da kenan sai su yi gudu sai a ce wannan majazi ne isnadul jari ila nahari majazu haka ma jingina kwarara ga idanu shi ma majazi ne sai dai hawaye suke kwarara sai aka ce fafadat ainahu ya tuna Allah shi kadai sai ke ce da kuka wasu ka ce zakar la khaliyan ya tuna Allah ko ya ambaci Allah khaliyan ba komai cikin zuciyar shi sai Allah kaga wani ana ana faɗin wani mahalli ne ko wani makami ne na zikiri domin su shi zikiri makamu ma ne masu zikiri akan makamu ma suke wani yayi zikiri bil lisani wani yayi zikiri bil qalbi wani yayi zikiri da dukkan ahwalu din shi jikin zikiri yake zuciyar zikiri take yi watan harshen zikiri yake yi to wanda zai kure shine wanda zai kai watan watan ya wuce zikirul lisani ya wuce zikirul kalbi ma'ana ba komi tare da shi shi babu zikirin sannan kuma babu zikirin sai babu shi kan shi mai zikirin ba zikirin sai mazkuru kawai shine Allah subhanahu wataala shine ce man zakarallahu khalin wanda ya ambaci Allah ko ya tuna Allah don an fassara shi da shi ya ambaci Allah khalin fa fadat ana sai idan su ke ce kuma ne yana yana nuna mana makamo ma na zikirin hawa yau dai watan akwai wanda zai zai kuka saboda tsoron Allah akwai wanda zai yi kuka kuka kuma sunan kukan kukan shauki ashauqu fillahi da kuma alkhashiyatu tsoron Allah ya sa kuka shauki zuwa ga Allah ya sa kuka to saboda haka sai yace zakarallah khalid fa fadat aynahu to kowanne din ma dai yana ciki wanda ya kuka saboda shauki ne ga Allah ko wanda ya kuka saboda tsananin tsoron Allah ne eh kamar yadda waton ya kawo a cikin arriqatu wal buka arriqatu wal buka eh yana bayani akan kuka yakan zo da dan khushu'i yakan zo kuka dan shauki to
حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال إسماعيل حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل انس بن مالك هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما مم.
فقال نعم اخر ليله صلاه العشاء الى شطر الليل مم.
ثم اقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاه منذ انتظرتموها قال فكاني انظر الى وبيط خاتمه حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خاتما فقال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها قال فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه wancan hadisi dai kada a mance wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid shine mudabaka sa da tarjama ba za mu ci hadisi ba sai mun ga mi a alaƙar hadisin da tarjama ba ne to wannan hadisi yace haddathana qutayba qutayba ibn sa'id ya zantar da mu qala yace haddathana isma'il ibn ja'far yace isma'il ibn ja'far ya zantar da mu an humaidin ya karbo daga humaidun tawil qala yace su ila anas an tambayi anas ibn malik khalid takhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataman shin wai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya riki zobe ya riki zobe ana tambayi anas ibn malik in ji humaidu ba humaidu ke tambayar ba amma yana nan aka tambayi anas ibn malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki zobe khataman ana ce da shi khataman ko khatiman ko khaituman yana dai da luga wajen shidda an tuna mun taɓa shi a cikin muwadda manzo Allah sallallahu alaihi ya riƙi zobe ma'ana yana sa zobe fa qala na'am anas ibn malik yace na'am haka ne abin nan kadai ta isa amsa to amma saboda komi na annabi sallallahu ta'ala sun haddace shi kuma suna son su ba da shi yadda yake to bari ma ya kawo wani shahidi na annabi sallallahu ta'ala sallallahu yana sa zobe sai ya ce akhara lailatan salatul isha ila shaqril layl wannan hadisi an tuna mu muto shi a bayanin sallar isha'i yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha'i wani dare ila shaqril layl har aka kai yanki na dare har aka kai rabin dare can dare ya raba ya tsakiya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma aqbala alaina bi wajhihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto ilaina gare mu bi wajhihi da fuskan nan tashi mai haske da annuri da kwarjini don yana ishara zuwa ga wannan ne amma sun ma'abbala alaina kaɗai ai an gane abin da yake ne amma sai ce bi wajihihi da fuskan nan mai annuri da haske da kuma kwarjini wanda ba wanda zai ga fuskar face wata makyarketa ta kama shi zala an kulli marra'ahu shaqa'u laitahu khassani bi ru'yati wajhin zalan kulli man rahu shaqawa Allahu akbar ba'da ma salla yace bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi sallah sai juyo da fuskar sa fa qala yace sallan nasu mutane duk sun yi sallah ko warqadu kowa ya ji yana ta yana ta bacci masu sallah sun yi sallah waɗanda sun gaji da kwanta daga da jira sun yi sallah su sun je sun kwanta ko yana ce ma waɗanda su suka jira wasu kuma suka ce ana annabi sallallahu alaihi yana nufin yanzu waɗanda ke wani wuri duk sun yi sallah sun kwanta amma walam tazalu fi salatin ku kan ba ku gushi ba kuna cikin sallah munzu in tazartumuha tun lokacin da kuka zo kuka zanna nan kuna jiranta to cikin ta kuke kuna cikin falalatta kaga kenan babu man jalasa fil masjid yantaziru salah kaga falalar wanda zai zanna jira jiran sallah ashe falalarsa yana nan yana samun ladan mai sallah ana rubuta mishi ladan mai sallah ya ce man tazartumuha matukar kun jira sallah to wannan shine dalilin imam bukhari ya kawo wannan hadisi a karkashin wannan tarjama kala sai anas ibn malik rawi yace faka anni anzuru ila wa bi khatami a lokacin da manzo Allah ke wannan bayani maganar nan da nake da ku kamar yanzu ina gani ina tuna ina ganin kyallin zobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa bisi khatami shine barriq barriqu khatami kyalkyali kyalli na zobin annabi sallallahu ta'ala wasallam lokacin da yake wannan magana cikin dare ne haka amma ga zobin yana kyalli kaga kenan an tambaye shi shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sa zobe yace yana sa zobe ya rike zobe yace i manzan Allah yana sa zobe kaji ma wata kissa ko ta hikaya wadda nake iya tunawa wadda ke tabbatar da sa zobin manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallam amma shi Imam Bukhari ba akan zobe ya kawo shi ba anan za a iya ci gaba da kuma ya sake karrara shi a inda wata bukata kamar irin ta zobin za ta kama to sai ya kawo shi a cikin kitabul libas bayani akan sa tufafi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa